الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake saduwa a wannan rana ta juma'a shida ga watan rabi'un awwal jira 1447 da ya dace da 29 ga watan takwas shekara ta 2025 karatu da 17 a littafin usulus sunna wallafar babban malami al-imam ahmad ibn hanbal rahimahullahu ta'ala satin da ya gabata an tsaya kan maudu'i da yake magana akan qitalul lususi wal khawariji نعم ja'izun eh mun ji cewa idan dan ta'adda ya zo yana neman ranka ko dukiyanka ko iyalinka to zaka awwalan dai zaka yi addifa zaka yi kokari ka kare kanka eh ba so ake matakin farko ka kashe shi ba sai in ya bayi zuwa ga haka amma al'asul in ma kila in ka yi mai tsawa zai iya gudu to malamai suka ce sai ka raka masa tsawa eh in ya zan za ka iya kare kanka ta hanyar in ka buge shi to ba bukatan ka kashe shi ko za ka ko ka karya masa hannu to ba za ka kashe shi ba in ya zan dan abu kankane zai taimaka ka kare kanka daga gare shi to ba za ka bar shi ka je zuwa ga na sama ba
نعم tun da asalinsu musulmai ne 'yan ta'adda to so ake allah ya shirye da su su dawo kan hanya su gano abin da suke ba daidai ba ne Yau. to wannan a ɗaiɗaiku kenan kamar talakawa Eh, amma ita hukuma kamar yadda muka faɗa ita tana da zaɓi eh yawwa tun da can kaga an ce ko gudu ya yi ba ba za ka bi shi ba ko ba haka ba yauwa in ka buge shi ya faɗi yana ɗaukar rai aka ce ba za ka ƙarasar da shi ba نعم eh to ka gani to saɓanin shi al'imam shugaba shi yana da damar ma ya dinga shiga dazuzzuka yana neman su نعم eh to idan ya nemo su to nan yana da zaɓi an gane ko yauwa ko ya kashe su ko ya tsire su ko ya yanke musu hannu kamar yadda dai waccan aya ta faɗa a suratul ma'ida innama jaza'ul ladzina yuharibuna allaha wa rasulahu sai ce mi wa yas'auna fil ardi fasadan sai ce mi an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfaw min al ardi sai ce mi zalika lahum khizyun fid dunya wa lahum fil akhirati azabun azim to sai ce amma illal ladzina tabu min qabli an taqdiru alaihim fa'alamu anna allaha ghafurur rahim Eh, to malamai suka ce wannan aya ita ce al'asal da tabba shugaba dama irin bandit din nan da yan boko haram su yan boko haram suna matsayin alkhawarij نعم an gane ko su ne waɗanda suka ɗauki makami don su kawar da gwamnati نعم bayan kuma sun ce kowa arne ne kowa ɗagutu ne da sauransu نعم yawa to wannan aya ita ce al'asal cewa a yaƙe su ne to in shugaba ya kamo su yana da zaɓi yau ko dai kisa an gane shine an yi kattalu ɗin an gani ko aga alawa zane kattala Eh, ai a yawaita kashe su نعم an gane yauwa ba wai a yi musu mai latan wahida ba ba a sa ɗaya bindiga a bindige shi ba a ɗan yi masa wasu azabobi na cutarwa har sai ya mutu to shine an yi kattalu ɗin
نعم
Eh, eh, kashe shi za a yi amma ba a so a yi mai yawa kila a samu sati ɗaya ana gana mai azaba Eh, in azabar ta tahe da rai ne shi kenan in bata tahe da rai ne ba sai a ƙarasa shi can daga ƙarshe to an yi ƙattalu kenan نعم Eh, to wannan abin da wasu malamai suka faɗa kenan an gane ko na'am to kaga yana da wannan zaɓi ɗin ko kuma ya yi musu abin nan ya tsire su kame a kashe su kenan a ɗaɗɗaure su ga itatuwa a shanya su ga rana sai sun azabtu Eh, daga ƙarshe sai a biyo da kisa an gane ko yau in kuma shi shugaban yana abin nan to sai ya- ya ya ainihin ya yanke musu hannaye da ƙafa a yanke hannun dama a yanke ƙafar hagu ko a yanke ƙafar dama a yanke hannun hagu Mm.
Eh, an gane ko na'am wuyan hannu za a yanke sai a bar zira'i Mm.
Eh, a yanke wannan ita ma kafa a yanke wannan sai a kyale su to ya je ya sata to kaga inda haka ake musu ai za a daina Ƙwarai kuwa.
ko ba haka ba Mm.
Eh, to wannan shi shugaba shi zai kalli abin da ya fi dacewa sai ya amfani da shi an gane ko na'am yawwa amma kai ba ka da daman ka ce ka je ka dinga neman su to shari'a ba ta sa ka ba na'am eh
na ka maka za a rawa kula shiga gidanka ya yi eh idan ka fasai eh da gudu baka da halin biyu a ba za ka bi shi ba inda ya gudu shi kenan sai ka kyale shi ko da ya ɗo wani abu ko a in ya ɗauka kada ya bi shi in za ka iya kare kanka na don ka ka bi shi kuma yana da makami za ka iya bin shi in ya ɗauki kayanka ya gudu Eh, kuma zato mafi rinjaye ko kafi ƙarfinsa ko kana da makamin da za ka iya kwato kayan naka Mm, amma in ka san in ka bi shi akwai haɗari to sai ka bar shi da Allah sai ka yi mai Allah ya isa
zan neman gudun makwata na ko to suna haitu wahala to za ka- za ka iya nema in suna haituwa za- za ka iya nema na na'am Eh, ba laifi na za ka iya neman makwabta na Eh, amma kada a kama shi kuma a ce ko za a kashe shi ko a kakkarya shi eh, duk wannan haramun ne Eh, sai dai a kame shi a ɗauke a ƙwace abin da ya abin nan sai a hannanta shi ga hukuma amma ba za a duke shi ba Eh, shi ma wancan da aka ce aidan ya zo da makami ne Mm?
Mm.
ko kuma yana son ya ɗauke dukiya tunda ita dukiya kaga wani ɓangare ne na rayuwa Mm.
to kaga shi yasa aka ce babu laifi ka kare kanka ko da ta hanyar makami ne na'am eh to amma har kayi nasara a kansa kaga babu batun kuma ka ce ai zaka kashe shi na'am ko ai ta bashi kashi Mm.
dan yayi sata duk wannan ba daidai bane aikin hukuma ne musamman irin wannan gabarayi da ke shiga gidaje kaga su ba su ma ake magana aslan anan ba dan su ba yan ba almuharibuna bane Eh, su yan dauka ka gudu ne kawai Mm.
Eh, mafi yawa wasu su ma ko makamai ba su abin nan ba su da bindigogi ba su da addunoni da gariyo sai ɗaiɗaiku Mm.
to kuma su asalin dama ba ran mutum suke nema ba ko ba haka ba yawwa in sun in sun ka abin nan ala gaflatin to kaga kawai sai su kwashe kaya su abin nan to asalin ba su ake magana a nan ba Mm.
shi allisu shine wanda yake dauke da makami na'am yana barazana a bashi kuɗi ta hanyar wannan makami na'am kuma zai iya kisa Mm.
to shi ake kira da allisu ko almuharib na'am yau amma waɗanga barayi na cikin gida to wannan sai dai a kama a anshe abinda suka abinda sai a hannanta su ga hukuma ta hukunta su Mm.
Eh, amma yadda ake a unguwa a kama barawa a ta duka to wannan kus- kuskure ne ba manhaji ne na ilimi ba malamai sun sun yi gargadiya an haka kashe za su biya diya Eh, su an sun haka kashe shi mutane shi ya a duk wanda ya ba da gudunmawa wajen kisan za su biya diya eh a to dama hukuncin sata kisa
Wai irin masu satin mashin eh galibi da makami suke aiki eh in an kama su eh inda duk wanda ka barazana da makami ya shiga cikin almuharibuna na eh duk sun shiga su waɗanda suke kisa kaga duk sun shiga wannan layin eh to su irin su ne aka ce kai kokari ka kare kanka na Mm, amma irin su hukuma in ta same su tana iya kashe su tana iya kaza tana iya kaza amma shi irin wancan barawo wanda an kai sabawa da shi kaga ai ko hukuma ba a yadda ta kashe shi ba ƙwarai eh ƙwarai kamar ɓarawon waya ko ba haka ba ko tv da sauran talabishin da sauransu irin dai waɗannan ɓarayin to ai hukuma ba ba a yadda ta kashe su ba Eh, sai dai a ɗan yi musu ladabi a ladabtar da su da yi musu 'yan buloli ko a kai su gidan yare haka eh, wata ɗaya wata biyu ko rabin shekara sai a sake su to bale mutanen unguwa wannan hukuma kenan bale mutanen unguwa to kurakurai ne Allah ya ba mu ikon gyara na'am eh amma dai tabbata an kashe shi to ana biyan diya in dai ba almuharib bane na'am aka maka la irin Eh.
wanda ya zama da cewa ba a biyan diya to su wa'annan da sun ka kashe shi da su Eh.
ka gai eh za su yi azumi za su yi kafara ba musulmi na ba za su yi kafara aka maka la kowa zai yi azumi 60 azumin wata biyu.
ko da ka biyo eh ko ka tashi ka je yaya ta yi yawa eh da ka je ka isko ana bugu ne sai ka dan da sai ka ba da gudunmawa ka shiga ciki kama sai ka yi ai ba wai abinda malamai suka ce ko da makami kabba wani ya yi amfani da wannan to kai ma ka shiga Eh. yawa yin to in waɗanda ka ɗaukan magana ka ne kuma suka yi aiki da magana ka suka yi ka ka ba da gudunmawa ta hanyar kalima walau bi kalimatin ke to kai ma ka ka shiga ya an kashe shi kaga za ku za ku taru ku biya diya kuma ku yi azumi ko kowa zai yi nashi azumi shi kaɗai in su ɗari ne kowa sai ya azumin wata biyu ko da mutum ɗaya ne sun haka shi Mm. Mm. ta ai don mun yi wannan bayani kana mai da mu baya ai duk wanda zai bada barazana da makami almuharib ne sai ka kare kanka eh eh eh eh to indin ba injin ba gare ku bane to Allah ya kyauta eh eh eh eh eh eh ya tsara ƙwarai ku yau in ka buga in dai ya mutu kaga an- an bi- an bi ka azumi sai ka yi azumi gaskiya ne tun da abu ne abu ne an kai kaga ba bisa ilimi ba aka maka la ba nan Eh.
wurin ya mutu ba a to ba dai kai shi ba dai bugun a sanadi ba bugun shi a sanadi su son a kashe shi ai sanadi ake bukata in dai bugun shi ne sanadi eh, ko da bayan wata ɗaya ne ya mutu su son a kashe shi wale gaskiya bai ko ai awa ko awa guda bai ba to kaga kaga mutanen unguwa son a kashe shi asibiti bai awa guda ba kawai sai ya ga to za su yi azumi tsakaninsu da Allah sanduna ka in yan uwa ne sun nemi diya a basu in ba su nema ba kuma shi kenan amma dai shi azumi dole a yi wanda ya ji tsoron Allah ya to wasu sun yi ko a to shi kenan eh ai ba dai- ai ba daidai ba ne wannan na'am eh kan gabobin da wanga na ayan nan eh bayan gaba ɗaya ta rage eh auyin faumin al'adu auyun fominal ardi to wasu malamai suka ce a kai su gidan yari eh, shine auyin fominal ardi eh, wato a kore su daga rayuwa bisa doron ƙasa shine suka ce a je a kulle su cikin gidan yari wasu kuma suka ce auyin fominal ardi a kore su daga yankin wannan ƙasar eh, sarki ya ce gaba ɗaya an haranta musu zama wannan emirates ɗin gaba ɗaya ko wannan jiha ɗin ko wannan ƙasar su gudu eh, a haramta musu Eh, to don malamai sun ambaci wannan wasu sun ce a kai gidan yara ake nufi wasu kuma suka ce a a kore su daga ƙasar Mm, to duk wanda dai alkali ya ɗauka ba matsala duk dai an samu annafiyu eh to ku bari mu ci gaba to wannan dai shine Eh, saboda haka sai a yi ƙoƙari a rayuwa ba ko ko kafiri ma ba a yadda ka kashe shi ba tare da dalili a shari'a ta hanyar jihadi sauransu to kaga bale musulmi na irin da yin kamar masu irin sace-sace da wanda ba su ɗaukar makami mm sai sai ya zan in an kama su ita hukuma kamar ta wani bangare irin wani da aka kai wa Mm. Mm.
suna son kayan a kai shi a dan babbege shi haka ya zaka wani rattara gari suwa su hukuma a kuskure ne don mi da ita ba ta yi da kanta ko irin wannan da ba a so ba a yi saboda ai taro ne tsautsayi na iya shigowa bugun yayyawa a kashe shi kwarai da gaske. Lalle da yawa wasu a to ai kuskure ne don me don me hukuma za ta bada wannan eh
ba su faɗi dare amma suna kan muna da wasu sai to ai ba daidai ba ne eh eh Ah. to kaga duk wannan rashin sanin shari'a ne eh ai ba daidai ba ne ita da dai an ka buɗe wannan kofa matsala za a samu eh zai zama duk inda aka samu ɓarawo kaga kisa ɗaya na za a yi to kaga kuma hukunci ba inda Allah ya ce a kashe ɓarawo irin wannan eh in dai ba mai barazana da rai ba mm na'am kamar wani abu da ya taɓa faruwa Na'am.
Yawo na hankali eh ko da ya tasan mu hanya hakan ga sai wasu suka ce a a tarkuwa mm suka ce ka bari ya fada cikin ruwa na mm kuma idan barawon bai san shi ya ba kuma sun ka biyo shi hakan ga sai ya fada rami mm ya fada rami sai kowa ya tafi yaki mm aka bar shi nan mm aka ɗauke shi aka je da shi asibiti mm ko da aka je da shi asibiti ya ɗan Mm.
samu kwana ɗaya kwana biyu haka sai Allah ya mai da su mm don shi wa'annan da sun ka biyo shi aka maka zahu wanda kisan ya hau kansu a bai hau kansu ba inda ya tabbata barawo kuma sun bi shi ne don su kama shi su don kama hukuma to nan dan ya haɗa rami ko rijiya in ya mutu wannan jinin shi ya tafi a banza tunda asalan dama kaga mai laifi ne kaga ba su suna kashe shi ba eh.
asali ba ruwa na ba sun sai yana iya halaka a wurin ya kwana Eh, in dai ba su suka jefa shi ba ruwa na don ya fada ya ruwa na ya tsira ta hanyar da ta samu ita hanyar kwarai Mm.
sai sun ka ce ka abin ya wada can ruwa na ce. sai ta zai wada ba za ta koma ga rami shi ya kashe kai ne shi ya kashe kai ne Mutane kawai sai ya fada.
ba sai ya tsayin shi ba sai su kama shi eh eh ko da sun yi dan ya mutu din inda ba jefa shi suka yi ba aga ba za a ɗora musu hukunci ba tunda su asalan sun biyo ne don su kama shi Na'am.
da sun ka fahimci bai kamuwa gare su sai sun ka ɗanyi mai yaudara haka eh to wannan dan ya halaka dama mai laifi ne ba za a ce su biya diya ko su yi azumi ba Na'am.
eh saboda inda ya fada yana iya yiwa ya rayu yana iya yiwa kuma ya mutu tumala ya ce la na shahadu li ahadin min ahalil qiblati bi jannatin wala nari Na'am.
to mu ahalus sunnati wal jama'a mu ba ma bayar da certificate shaida li ahadin ga wani min ahalil qiblati daga cikin masu fuskanta alqibla suna sallah musulmai kenan bi jannatin mu ce ai wani dan aljanna ne duk nagartarsa in dai ba nassi mun ka samu ba duk wanda ba Allah ne ko manzon Allah suka ce wani dan aljanna bane to mu ahlus sunna dan ya mutu ba za mu ce ai yana aljanna ba eh wannan ba aqida ce ta ahlus sunna ba an gane ko Na'am.
ko da ko ya mutu bisa ga hanya kyakkyawa kila an kashe shi saboda addini kamar yadda wasu ke faɗa ai malam ja'far tun da an kashe shi ai yana aljanna wannan kuskure ne an gane dan baka da aya baka da nasi sai dai ka kyautata masa zato an fahimta ko awwa ko malam albani zaria ai an kashe shi ya taso daga karatu saboda haka ai dan aljanna ne duk wannan kuskure ne Eh, ba a cewa wani dan aljanna ne sai da nassi ka ayyana wani ka ce ai wani dan aljanna ne sai kana da nassi daga Allah ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yawwa duk nagartarsa wala narin haka kuma ba ma cewa wani dan wuta ne in dai musulmi ne duk zunubin shi ka ai baka ga laifin da ya ba ai tun da ya mutu ai yana wuta in dai musulmi ne to duk zunubinsa mu ahli sunna ba ma cewa kai tsaye yana wuta Eh, sai dai saboda abin da yake tun muna ji mai tsoron shiga wuta amma ba zi- ba za mu yanke kadan mu ce ai yana wuta ba sai in muna da nassi in Allah ne ya ce Abu Lahab yana wuta wannan za mu dole ma mu yadda an gane ko to wannan shine in akwai nassi ko annabi ya faɗa to wannan yana da kyau a kula da wannan kwarai da gaske duk da dai akwai saɓani daga malamai a kusa akwai ƙauluka guda uku wasu malamai ma na ganin cewa banda wannan ƙauli ƙauli na biyu shine in ma mutum ba annabi ba ne ba za ka ce da aljanna ba ne ko da nassi ya faɗa duk ba za ka faɗa ba Eh, kawai annabawa su kaɗai ne za ka ce 'yan aljanna ne Eh, akwai malaman da suka abin nan amma dai magana su tana da rauni Eh, ba ba karɓaɓɓiya ba ce ba za a karɓe ta ba wasu kuma suka ce duk mutumin da mutum biyu masu tsoron allah adilai mutanen kirki suka ba da kyakkyawar shaida a kansa to za a iya cewa ɗan aljanna ne Eh, sun kafa hujja da hadisin eh, umar ibn al-khattab da hadisin anas wata rana annabi sallallahu alaihi wasallama suka ba da labari hadisan sun zo fi sahih bukhari wa muslim kamar shi hadisin anas an biyo da wata gawa sai wasu suka yi kyakkyawan yabo a kanta ko kuma suka yi mummunan yabo a kanta sai annabi ya ce wajabat aka zo da wata suka yi kyakkyawan yabo a kai shi ma annabi ya ce wajabat to ƙarshe sai suka tambaye annabi sallallahu alaihi wasallama sai annabi ya ce musu eh wancan da kuka faɗi alkhairi a kansa to ai shaida kuka bayar kuma duk musulmi mumini aka samu mutum hudu suka ba da kyakkyawar shaida a kansa in dai ma mutanen kirki ne to ai dan aljanna ne eh sai wani ya tambaya annabi har da mutum uku ko mutum uku kawai aka samu annabi ya ce ko mutum uku ya sake ce masa ko mutum biyu aka samu ce ko da mutum biyu ne to daga nan dai ba a tambayi annabi ko da mutum ɗaya ba ne to sai suka kafa hujja da wannan hadisi an gane hadisin umar kenan shi kuma na anas annabi yake cewa antum shuhada illahi fil ard Eh, antum shuhada ullahi fil ard to ai ku ne masu ba da shaida ku ne 'yan shaidan allah a cikin ƙasa ma'ana duk Allah yana amfani da shaidan duk wanda kuka ce mutumin kirki ne Allah ya karba to wannan yana cikin dai dalilan da suka kafa hujja to amma dai malamai sun ce hadisan ba haka suke nufi ba an gane yawa saboda in ka kalli alfaz din hadisan annabi ne ke faɗa cewa in an samu mutum biyu ko mutum hudu suka ba da kyakkyawar shaida akan mutum dan aljanna ne to kaga lokacin da yake wannan magana nassi ne to wannan magana ba ya tana nufin umuman ga kowa haka take ba eh tunda annabi ba ayyana waye ba umumi yayi to idan mun samu wani ayyananne musulmi ya rasu mutum biyu nagari suka ba da kyakkyawar shaida a kansa ba za mu ce da aljanna ba ne Eh, sai dai mu ce mu ne masa fata mu ne masa tsammani shine abin da hadisan ke nufi Eh, to zance dai mafi inganci shine wanda muka fara ambata duk wanda an musulmi duk nagartarsa in ya mutu ba za ka ce na aljanna ba ne sai dai ka ce ana kyautata masa zato Eh, duba da abin da ya mutu a kai na kyakkyawan aiki ko yawwa yawwa to su kuma sufaye yan bid'a su kaga sabanin wannan ne Eh, su duk wanda ya mutu to kawai dan aljanna ne to shi yasa shehunansu sai ka ji an ce shehu tijjani sai ka ji an ce radiyallahu anhu saboda su a zukatansu ma yana aljanna Eh, ba wai ma yana aljanna ba ma duk wanda a karkashin sa mabiyinsa sai ya shigar da shi aljanna to kaga su sun yi guluwi sun wuce gona da iri Eh, su duk musulmi da aljanna ne kuma in yan mutu za su ce yana aljanna kada za su ayyana Eh, to wannan fikira ce ta yan bid'a ta gulatu sufiya da sauran ah, shi'a da makamantansu masu ahlus sunna wal jama'a wanda nassi ya ayyana kamar sahabban nan mutum goma al'asharatu al-mubasharu na biljanna sauran ɗaiɗaiku irin su ukasha eh, irin su abdullahi dan umar abdullahi dan abbas da kuma jikokinsa alhassan da hussein da ya ce su ne shugabannin matasan aljanna da ire-iren su waɗanda dai nusus suka zo annabi ya ayyana wasu cewa suna aljanna to irin waɗannan kada za mu ce 'yan aljanna ne ko kuma jimlatan mu ce ai duk wani sahabi dan aljanna ne an gane yawwa wannan kaga ya haɗe da wanda nassi ya ayyana da wanda ma nassi bai ayyana ba eh to wannan shine maukifi na ahlus sunna wal jamaa shi yasa al-imam ahmad ya kawo ta anan eh to haka kuma wanda ke sabon Allah kamar barayin nan da ake ta magana an gane yawa in dai musulmi ne a zahiri yana musulunci eh to ko ya mutu da wannan laifin ba za mu ce kada yana wuta ba eh an gane shi ma kaga tunda babu babu nasi ko yawwa to amma kafiri wanda shi ya mutu ba kan addinin musulunci ba to shi kada za ka ce dan wuta ne Eh, shi ba sai ka samu wani abin nan ba Eh, duk wanda ya mutu akan kafirci to kada dan wuta ne Eh, nan ana maganan musulmi ne to wala na shahadu ala ahadin ba ma ba da shaida akan kowa min ahalil qiblati daga cikin ma'abuta kallon alqibla bi amalin ya'maluhu saboda wani kyakkyawan aiki da yake yi bi jannatin mu ce ai dan aljanna ne mu ahlus sunna ba ma faɗa in ka ji wani na faɗa to baya cikin mu ba namu bane wala narin haka kuma ba ma cewa ba ba da shaida cewa wani dan wuta ne saboda wani mugun aiki da yake aikatawa ya ce narjuli salihi wanda an nagari to mu ne masa ƙaunar rahamar Allah mu ne masa fatan samun aljanna ɗin iya abin da za mu yi kenan in dai ba mu samu nassi a kansa ba to za mu kyautata masa zato za mu yi masa fata cewa mi zai samu aljanna ko wa na khafu alaihi in kuma mutumin banza ne sai mu ji masa tsoron azabar Allah eh saboda ya mutu yana sabo kaza yana kaza yana kaza yana kaza kuma har ya mutu bai tuba ba sai mu bar ma Allah lamarinsa tunda abin da yake ba kafirci bane ba shirka bane Allah ya ce kuma inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi yau to cikin hujjar su wa yaghfiru ka gani ma duna zalika din mana abin da bai kai shirka ba eh to koda mai yi bai tuba ba in ya mutu to Allah yana gafararsa amma liman ya sha Eh, to cewa liman ya sha shi yasa waɗancan aka bar su ta hatal mashi'a tare da cewa kuma abin da suke sabon Allah ne amma tun da akwai musulunci to sai a bar su ƙarƙashin mashi'a in Allah ya ga dama ya yahe musu sai sa su aljanna in kuma Allah ya ga dama ya yi musu azaba gwargwadon laifinsu amma ƙarshe dai in akwai gwargwadon imani ko da na azzarra ne za su fito su shiga aljanna ɗin eh to wannan shine wa nakhafu alaihi wa nakhafu ala almusii almuznibi haka muna jin tsoron azabar Allah ga wanda yake mugun aiki almuznibi mai zunubi kuma wanda rujulahu rahmatallahi kuma duk da haka ne masa fata ya samu rahama din Eh. gefe ɗaya muna ji mai tsoron azaba saboda me laifinsa gefe ɗaya kuma mune masa fatan ya samu rahamar Allah saboda mi waya gafiru ma duna zalika liman ya sha tayi zai iya shiga cikin liman ya sha ɗin to duk mugun aikin mutum inda akan musulunci yake to ka tsaya a nan an gane duk kabirar da mutum ka yi komi girmanta inda ba sabon Allah ba ne hatta yanki da nafas ɗin nan eh kaga iyakan yawwa eh to in dai suna musulunci eh tun da yanzu kaga daji suke ba mu san lamarin su ba za mu iya cewa suna musuluncin ko ba sa yi ba tun da ba sa tare da mu tun da suna can cikin daji cikin itatuwa da duwar wasu sun laɓe to kaga suna sallah da sauran azumi da sauransu ba mu sani ba eh to in dai suna musulunci to ko da sun mutu ba su tuba ba to abin da za ka yi kenan ka ji musu tsoron azabar Allah sannan kuma ka ji musu ka yi musu ƙaunar rahamar Allah saboda yana yiwa su shiga cikin waye gafiru a duna zalika liman ya sha eh irinsu irinsu turji ba eh na kana iya murnan da an kashe su ko eh in mutum ya addabi al'umma ba laifi a yi murnar mutuwarsa na eh ba laifi ba ba laifi ba ne shari'a ba ta hana wannan ba kawai dai hukunci ne ba za ka yi masa da wuta ba eh saboda ya kashe rayuka ba a san adadinsu ba ka ce ai babu ma yadda za a yi allah shi gafarta masa to ba a yin haka nan sannan malam
eh wasu Mm. so to yana yiwuwa ai ko ko waɗanda an raye cikin gari za ka iya samun irin waɗannan matasan eh mm. ai shi na nake magana ta yiwu jahilci ne Eh, don wasu kaga zaka ga jahilci ne to zaka ga dama ko lokacin da suna gari din ba wai ah, karatun suke ba ballantana a sayar da za a yi ta kamar yadda ko a cikin gari na ba- na faɗa ba ya samun irin wayannan matasan Eh, irin matasan nan da ke shiririta in zaka tara suka ce kowa ya yi alwala ko kowa ya karanta tahiya da salati annabi zaka sha mamaki eh eh, to yana yiwuwa su 'yan daji din dama jahilai ne eh, to yanzu kaga tun da sun koma daji ina mutum karatu kuma shine matsala hmm? eh, to yana yiwuwa jahilcin su ya zama musu uzuri gaban Allah yana iya yiwuwa amma galiban dama ai ba za ka samu mutum cikin wannan hanya ba kuma a ce wai yana riko da addini ai ba zai ma yiwu ba. Mm. dama a malikiya kun san mutum ko da cika sallah abbe yi to ba za ka ce mai kafiri ba Eh, a malikiya an gane su sun tafi akan wannan eh na'am hmm? eh malikiya ake malikiya ake yi eh ita ake yi a nan. sai dai in yayi inkarin sallah din eh amma al-imam Ahmad kaga a wurinsa ko sallah ɗaya mutum abba ya baya kafurta in dai da gangan ne Mm. kuma wannan shine zance wanda ya fi ƙarfi in dai da gangan ya ƙi ya sallah eh to ya kafurta saboda ko da bai inkari ba saboda al'ahadul lazi bainana wa bainahum as-sala Eh, shi ne alkawalin da ke tsakaninmu da kafirai wanda mun ka gaishe yana sallah za mu ce musulmi ne wanda baya yi to baya cikinmu eh to wannan shi ne abin da ya fi na'am kace
akan wata ba Eh.
wancan maganar da kai na jahilci zai zama mm.
ko da mutum yana da jahilci zai samu wani uzuri gobe gaban Allah eh ba kowane jahilci ne zai zama uzuri na'am Eh, jahilci kashi-kashi ne na'am akwai jahilcin da ka rasa yadda za ka yi ne an gane na ka fita daga cikin jahilcin amma da za ka samu kuma za ka yi to shi wannan jahilci uzuri ne duk abin da baka sani ba a wannan lokaci ko kai na kuskure ba za a kama ka da laifi ba Eh, kamar waɗanda suke rayuwa a ƙauye babu masu koya musu kuma ba su da zarahin da za su bar ƙauyukan su je inda ya kamata su koyi abin su sani akwai jahilcin da kuma ba uzuri ba ne mutum bai sani ba kuma yana da damar ya je ya sani din amma sai ya kiya to wannan bai da uzuri duk abin da bai sani ba ko yayi akan kuskure to za a kama shi da wannan laifi amma wanda ke rayuwa a birni ana karatuttuka ana tafsiri ana kaza akwai islami akwai komai amma sai ki zuwa ya koyi yadda ake sallah ko wankan janaba ko tsalki ko tahiya ko fatiha da sauransu sai je yana yin su a karkace to za a kama shi da laifi ba saboda wannan ai shaidani to ga malamai a garinku eh na kara makalla Eh. wani ma zai biyo ya ga ana karatun ma kai sai ya dinga hararan ku yana ganin kawai ba ku da aiki na ana samun ƙauyen ga malami Allah ya ba su amma ba wanda suke adawa a to kaga nan ba su da uzuri kaga tunda suna da yadda za su yi kenan eh ai ko ƙauyen sai in babu ne in akwai wanda za su iya zuwa su koya a wajensa to ai ba su da uzuri ba su da uzuri Eh. illa mun ba da misali ne galiban- galibin ƙauye kaga ba su cika samun malamai ba Eh. tunda sai ka samu ƙauye kai sun ce ba a taɓa zuwa wa'azi garin ba ko babu to ka gani Eh, to kaga jahilci kala kala ne Eh, duk wanda yake da da yana da wanda zai je ya sanar da shi ya ko yana da hanya ya ƙebi ya yi tabotan Allah akan kuskure ba za a kama shi da zunubi duk abin da ya ba daidai ba za a kama shi saboda Allah ya ce wala taqafu ma laysa laka bihi ilmu za a kama shi da laifin rashin neman ilimi kuma za a kama shi da laifin bautan Allah ba daidai ba kaga laifinsa biyu ne fa don neman ilimin sanin farillar da take akan kafa wajibi ne fa dole ne fa ba wai musahabi ba ne ka san yadda za ka bauta ma Allah yadda za ka yi azumi in kana kasuwanci ka san yadda za ka yi kasuwanci in kana da aure ka san yadda ah, shari'a ta ce a yi aure da haƙoƙin aure irin dai waɗannan abubuwa an gane to neman ilimin su wajibi ne duk wanda bai nemi ilimin sanin su ba to za a kama shi da laifi eh kwarai kuwa can malam mai ta'alimi kenan abinda zai dinga bujuro maka yau da kullum Mm, to dole sai mun kiyaye na ka san baka iya sallah baka koma makaranta in ka san baka iya fatiha baka koma makaranta baka iya tahiya ba salatin annabi da sauran abubuwa ka koma makaranta baka san hukunci hukuncin aure ba ka koma makaranta wani bai masa yadda ake saki ba kawai ɗaukar yake da zarar ransa ya ɓaci to shikenan kawai saki ake yi to saki akwai lokacin da ake yin sa akwai ko nawa ake yi duka an yi bayani ba ko shi ake saki ba wani haƙoƙin iyali ma bai gama sani ba ko ba haka ba Eh, wani malami ya rubuta littafi eh, haƙƙun zaujati ala zaujiha ya kawo wajen haƙƙi 80 da wani abu wanda mace take da su akan mijinta to shi kila ko goma bai sani ba kuma duk sai Allah ya tambaye su Eh, to duk abin da yake dole ne ka yi shi to kuma wajibi ne ka san shi in ka ƙi zuwa ka san shi kuma ka je ka yi abin akan kuskure to laifin ka biyu ne laifin rashin karatu Allah zai ma azaba da wannan laifin bauta ma Allah da jahilci har ya bayu ka yi abin ba daidai ba a dole a to me amfanin dama turu manzanni eh don su yi bayani ya ake ibada to an ce manzannin nan malamai su ne magadansu to me amfanin malamai To amma saboda jahilci da hauka kana kallon wai malami bai da aiki bai da aiki eh wauta ce eh babu jahilin da zai shiga aljanna babu shi Mm. Mm. Mm. ba su da uzuri wannan ai karatun banza ne ai ba addini ba ne ko farfesa ka zan a layin boko to wa sai ka je ka koyi fatiha ba sai ka je ka koyi addini Eh, shi addini wurin malamai ake koyansa wannan karatu ne na cin abinci in ka samu satifika ka ci- ka je ka yi sana'a ba ka da bambanci da mesin magini ko wanda ya bude shago yana duk yan kasuwa ne Eh, amma duk wanda ya amfani da kasuwancin kuma ya yi wa musulunci hidima ko ya amfani da bokun sai wa to sai a bashi lada saboda wannan na amma dai shi boko ala haddi zatihi bai da wata falala duk falalar da kake jin ana bayani ta neman ilimi dan boko fa bai ciki duk yawon da kai tun daga nursery primary secondary jami'a ba ka da lada ta kosi ko ya kyautata niyya dan Allah bai ce ya bai ciki abin da Allah ya ce kai na'am islam a islam ai wurin malamai ake koyansa a kalla. eh ce ai ba islam ne ake karatu baka ji abin ba ma islam to akwai wani abu islam ai tunna an bata abin ai al-islam eh wa man yabtaghi ghayra al-islam babu wani abu islam ai mm eh eh a ba shi dai kun ka koya ba wannan dai ake koyo jami'a ba shi ai mafi yawa ma za ka ga wannan ma ai idafa ce za ka ga abin da ake koyo wanda ba shi ba ma shi ne ya fi yawa kuma shi ne target in har musuluncin ake son a koya to ya kamata makarantun nan su zama na musulunci shekarun da aka ɗauka ana ana karantar da islam ɗin ba ku da bambanci da su saboda kana yi ne don ka ka je ne ka yi don ka san Allah ko don ka samu takarda tsakaninka da Allah
za ka samu takarda
to ka gani
ya ce ba da takarda na ba ya yanzu nan za ka samu takarda ka samu yanzu kai islam ka yi kana aikin gwamnati ko ba ka yi to ka gaba don Allah ka yi a ni ni ba yadda ana koyar da musulunci wayannan jami'o'in ba saboda na je kuma na gani kuma na yi amma ni na san ba musulunci ake koyarwa ba in dai ta wannan hanya ce kadai ka dogara to wallahi ba za ka hita ba to in musuluncin ka koyo ai ga kai ka zo nan kaga shi ya nuna wancan da ka karanto ba abin dogara ba ne ashe hawaye akwai abin da shi ne al'asuli shi ne ka dawo a kansa in musulunci ake bukata ai ba bukatar ka je can don abin nan da muke yi ana yin shi a can kaga ba yi wannan kawai salabus ne tsari ne saboda dai ba yadda za a yi tunda akwai musulmai a ciki to in aka ce babu komai na musulunci to kaga wasu ba lalle bane su shiga to amma sai aka yaudari al'umma sai aka ce a dan shigo da wani abu amma ya shirme ne duk mun yi shi abinda na karanta ke amma shirme ne ba za ka san Allah ta wannan hanya ba kai dama tun kamin ka je kai ɗalibi ne shi yasa kaga kana iya zuwa ka je kai aikin amma wanda aslan bai taba zuwa makaranta ba bai taba zuwa islamiyya ba sai ya je islam a jami'a haba da Allah ko sallah ba za ka ebe shi kuma islam ya yi haba to yanzu kuma wannan ka ce ya shiga aljanna kai dama ɗalibin ilimi ne yayi Allah ya taimake ka gane ba can ne madogarar ka ba to yanzu ga wani nan ya islam huru huruful hijaiya ko to kuma wannan kuma kana tsammanin waye shiga aljanna ga wani can kila shekara ta talatin yana gurza ilimin addini ya karanta ƙur'ani ya karanta hadisai ya karanta fiƙihu ya karanta abin nan ba su ko haɗu a kan ba ko kusa Awa, shafi- mal- al'imamu shafi ai gaskiya guda ce na'am to ai saukin ba kai ka ba kanka ba hato ko ka ce wai lada kake samu aikin banza ne Allah ke ba da lada mu kuma ba za mu ce Allah ba zai baka ba amma dai mu mun san asalin abin ba don Allah ba ne in ji wa an fara gira? eh ai ai, wannan magana ai shi yanzu ku yi hankuri kun san matsala abincin shi ne an ka taba Eh, shi ne kawai su ya raka lawo wa da abin ka ashar Allah ila ila an ta zaga turko a tubu ilaika
akwai karatu ba